بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا ينقوى ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan safiya ta asabar a yau muna goma sha takwas ga watan rajab hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da 18 ga watan 1 shekara ta 2025 miladiya wannan shine darasinmu na 16 a cikin wannan littafi na makarimul akhlaq wallafar babban malami fadilatu sheikh muhammad ibn salih al-uthaymin Allah ta'ala ya mishi rahama a wannan masallaci mai albarka a nan masallacin da ke nan unguwar laji kwatas a nan cikin garin bauchi darasinmu na baya har yanzu muna bayani akan wasu daga cikin kyawawan ɗabi'u da kyawawan halaye da malam yake lissafo mana wanda ya kamata a ce kowane musulmi ya siffanta da su ya ɗabi'antu da wa'annan ɗabi'u za mu tashi insha Allah ta'ala inda malam yake cewa wa min makarimil akhlaqi aidan haka nan kuma na daga cikin kyawawan ɗabi'u ɗabi'u na girma ɗabi'u na karamci da ya kamata kowane musulmi ya siffanta da shi shine tarkul fakhri wal khuyala'i wal baghi wal istitalati ala al khalqi bi haqqin aw bi ghairi haqqin shine wato barin alfahari da ji da kai da ɗagawa da zalunci da kuma jin wato girma akan sauran mutane sawa'un da haƙƙi ko ba da haƙƙi ba wannan yana daga cikin yana daga cikin kyawawan ɗabi'u malam ya ce falfakhru bilƙauli alfakhru ana yin shi ne da magana mutum ya yi alfahari ta hanyar magana cewa ni ne wani ni ne ɗan gidan wani ni ne kaza ni ne kaza walhuyala bil fi'li shi kuma alhuyala ana yin shi ne da aiki shine mutum ya dinga yin abubuwa wanda za su nuna cewa shi shine babba akan kowa ya fi kowa girma ya fi kowa matsayi ya fi kowa daraja walbagyu al'udwan abinda ake nufi da albagyu shine zalunci shine ketare iyaka wuce iyaka akan haƙƙin wasu wal istiqalatu abinda ake nufi da istiqala kuma shine at-taraffu'u wal isti'la shine jin mutum ya dinga jin cewa shine a sama jin cewa yafi kowa daukaka yafi kowa matsayi to wannan shine abinda ake nufi da wayannan kalmomi da malam ya kawo malam yace fal insanu manhiyun an yatafakhara ala ghairihi bi qawlihi mutum an hana shi ya yi ma wani alfahari da maganansa ta hanyar magana an hana mutum ya yi alfahari da maganansa fa yaqulu sai ya ce ana al-alim sai ya ce ai duk garin nan ni ne babban malami na fi kowa ilimi ana al-ghani ya ce na fi kowa wadata na fi kowa kuɗi ana shuja ni ne jarumi na fi kowa jarumta domin in har mutum na da ilimi to iliminsa zai yi amfani ne alamar cewa iliminsa mai amfani ne kuma ya amfani iliminsa shine ilimin nan nashi ya koya masa tawazu'u alamar mai ilimin da ya mori iliminsa shine iliminsa ya nuna masa cewa shi ba kowa bane amma duk ilimin da ya nuna ma mutum cewa shi shine babba shi shine a sama ya fi kowa to wannan ilimin masifa ce saboda haka ilimi mai amfani shine ilimin da ya nuna ma mutum ya tabbatar masa da cewa fa shi ba kowa bane shi ba wani abu bane bai kai ya nuna cewa shi babba bane to wannan shine ilimi mai amfani wato ilimin da ya koya masa tawazu'u ya koya ma mutum kankan da kai wannan shine ilimi mai amfani wannan shi yasa zaka ga duk wani malami wanda ya fahimci ilimi to baya girman kai ma waɗanda ba su da ilimi ko ma ɗan uwansa masu ilimi baya girman kai duk wanda kaga yana jin cewa shi shine babba to iliminsa bai amfane shi ba ilimin shi bai amfane shi ba domin duk wanda ya alfahari ko da da ilimi ya alfahari Allah sai ya kaskantar da shi Allah sai ya kaskantar da shi manzo Allah kuma ya ce da mu ma tawadu ahadun lillah illa rafa'ahu Allah manzo Allah ya ce ba wanda ya taba tawadu'u don Allah ya kaskantar da kansa don Allah ya nuna shi ba kowa bane don Allah sai Allah ya ɗaukaka shi Allah sai ya ɗaukaka shi shi yasa a cikin malamai da muke tare da su akwai waɗanda suna iya zama mana misali wajen tawadu'u da yadda ya kamata mai ilimi ya zama mai kaskantar da kansa misali idan mutum ya ɗauki malami irin malam musa yusuf asadu sunna daga kaduna duk yadda ka je a afirka dai sunan shi ya zagaya ko'ina har wanda baya sauraren sama yana jin sunan shi asadu asadu asadu amma in ka ga mu'amalar da malam yake da ɗalibansa wallah za ka ɗauka abokansa in ka zauna da shi na minti uku wallahi in dai zuciyarka fara ce tas sai ka ƙaunace shi saboda tawadu'u ba za ka gane cewa shi ne malamin ga ɗaliban ba wallahi ba za ka gane ba saboda tawadu'u shi yasa kullum sama yake ƙara yi masu zagi suna ƙara zagi amma kamar shuka suke ƙara masa yana ƙara hawa Allah ka ƙara mishi lafiya saboda haka wannan misali ne idan ka ɗauki malami irin malam ahmad tijjani yusuf guruntu duk yadda ake kaiwa ga ɗaukaka sunan shi ya kai amma in ka je ka ga ɗalibai a zaune a gaban shi da shi yana tsakiyansu yana fira da su ka ɗauka abokansa ne ka ɗauka abokansa ne 'yan ƙananan yara ire-irenmu in ka je ka zauna kana taɗi da malami wallahi ka ɗauka abokin shi ne da kuka yaran ta tare tawadu'u kenan sai kuma ƙara sama yake yi to wannan shine malami malami mai tawadu idan ka ɗauki mutum irin farfesa mansur isa yalwa ko ina ka zagaya sunan shi ya isa farfesa mansur farfesa mansur amma duk wanda ya mu'amala da shi za ka gane cewa yadda ya ɗauki kansa ya ɗauki kanshi kamar bai kai darajar da Allah ya bashi ba kwata-kwata babu girman kai a rayuwarsa gaba ɗaya ko kaɗan ko kaɗan babu girman kai a kanshi daga za ka zauna da shi kai mu'amala da shi a matsayinka na wadda kana matsayin ɗa a gare shi amma ya ɗauke ka matsayin aboki daga cikin girmama wanda yake maka shine in ya ganka abu na farko shine ya rungume ka saboda ƙauna wannan girmamawa ce daga gare shi haga wannan misali na malamin sunna kenan idan ka ɗauki malami irin dr ibrahim adam disina wato shi wani irin mutum ne wanda in baka gane shi ba to zama da shi zai ta baka wahala amma galibin mutane ka je karatunsa na bukhari da yake ran juma'a bayan magariba a masallacin malashi akwai mutane da yawa da wallahi suna zuwa karatun galibi suna zuwa ne saboda lokacin ne za su samu daman yin magana da shi in ya gama karatu ya zauna sai ya sake ɗebe sama da lokacin da ya ɗeba yana karatu yana sauraron mutane akwai lokacin da ina gani sai da kamaraman ɗinsa ya zo ya ce masa malam a matsayinmu na kwamiti muna baka umarni ka tashi ka fita shine shugaban ba amma saboda yadda mutane suka rike shi to haka malaman sunna suke ilimi yana ƙara ma mutum tawadu'u ne idan ka ɗauki malamin irin malam adam albani gombe idan ka ji shi akan mimbari yana mutsutsukan azzaluman 'yan siyasa sai ka ɗauka kwata-kwata babu sauƙi tattare da shi amma in ka zauna da shi yadda zai kallama ka kai ka ɗauka ma kai ne sama da shi saboda tawadu'u irin na malam tawadu'u irin na shi amma an kaji shi yana fata-fata da bid'a da shirka da zalunci akan mimbari sai ka dauka cewa wannan fa kwata-kwata zama da shi babu dadi to haka asalin takwaran shi na Najeriya ne malam Awwal Albani Zaria haka yake shi ma galibin mu yanzu musamman waɗanda ba su san malam Albani ba sai bayan ya rasu an san shi a kaset kawai an san shi ne a zafi ana ganin cewa wannan malamin caccaka ne kawai da zafi da kaca-kaca amma wallahi a mu'amala ba haka yake ba a mu'amala sam wallahi ba haka yake ba Allah ya gafarta mishi mishi rahama daka duk yadda duk yadda ka zauna da malamin sunna to zaka ga zama da shi yana koya maka tawazu'u ne mu dauki irin Dr. Abdullah Usman Gadon Kaya kowa ya san shi musamman ma aiku mata za ku fi kowa sanin waye Dr. Abdullah Usman Gadon Kaya amma yadda zaka ji shi akan mimbari da zafi zafi da izza ba haka yake a mu'amala ba mu'amala cikin ruwan sanyi mu'amala cikin sauƙi hankalinsa a kwance ba girman kai ba ɗagawa ba jin ya kai ba jin ya isa bayan kuma ya kai ɗin to haka in ne ta kawo muku malaman sunna malaman sunna wadda ni ni na san su na zauna da su kenan yadda ilimi yake sanya ma mutum ya gadar ma mutum tawadu za ka ga cewa duk wadda ya ga yana da ilimi kuma iliminsa ya sanya shi cikin masu ɗagawa to iliminsa bai amfani shi ba annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama da ya fi kowa sanin allah sai ya fi kowa tawadu annabi ya fi kowa tawadu manzo Allah in ya zo wucewa ya ga ƙananan yara suna wasa baya wucewa sai ya musu sallama assalamu alaikum amma mu yanzu in mutum ya ga ya kai babba yana zaune a majalisa karamin yaro ma in karamin yaron ne ma ya zo wucewa ya masa sallama dai zage shi yana ganin cewa shi babba ne ni ba sa'an ka bane kai baka kai ka mun sallama ba to ballantana kuma shi in ya zo wucewa ya musu sallama saboda haka wato wajibi ne ga duk wanda yake a mai ilimi ne to dole ya zamana cewa ilimin nan nashi ya koyar da shi tawazu'u ya koyar da shi kaskantar da kansa da jin cewa shi ba kowa bane jin cewa shi ba wani bane wannan shine yadda ya kamata ilimin mutum ya kasance Allah ya samu na fahimta haka duk mai ilimi to yana da kyau ilimin sa ya koya masa tawazu'u duk wanda yake da ilimi to ya kamata a ce ilimin sa ya koya masa tawazu'u ne ba wai ilimin ya gadar da shi ya koya masa girman kai da jin cewa shi ya kai da jin cewa ya isa ba saboda haka ko da ilimi ne Allah ya ba ma mutum to bai kamata kuma ilimin nan ya gadar da shi ya koya masa wato girman kai da jin cewa shi babba bane da jin cewa shi shine wani shi shine isasshe duk wanda koye dagawa ya girman kai to Allah sai ya kaskantar da shi in ko mutum ya kaskantar da kansa ya nuna shi ba kowa bane saboda Allah to anan ne kuma Allah ta'ala zai ɗaukaka shi anan ne Allah zai ɗaukaka shi duba tawadu'u irin na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo ya samu ƙananan yara suna wasa suna gasa na harbi annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya shiga ɓangare ɗaya sai ya ce ku ‘yan ƙabila kaza ina tare da ku sai ɗaya ɓangaren sai suka ja baya suka rike hannuwansu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce me yasa ba za ku ci gaba da harbawa ba suka ce ta yaya za mu harba bayan baka gidanmu kana gidan waɗancan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to ku harba duka da wanda suka ci da wanda suka faɗi duka ina tare da ku manzo Allah kenan sallallahu alaihi wa sallama amma yanzu wata uwar ma da ƴaƴanta tsakaninta da su hantara ne kai ina wasa da kai ne ni sha'an wasan ka ce kullum abin da ke tsakaninta da ƴaƴanta kenan ni sha'ar wasan ka ce eh to yana da yana da wata sa'an wasa ne da ta wuce uwarsa ai tace sa'an wasan sa ai illa iyaka girmamawa da biyayya wadda musulunci ya tanadar amma in kin hantari naki ƴaƴan kin kore su to wajen wa za su je kuma gunwa za su je shi yasa galibin ƴaƴa yanzu da ba su samun wannan wasar da farin ciki da annashuwa a wajen iyayensu shi yasa suke bibiyan miyagun abokai da ƙawaye idan suka samu inda za su samu wannan nishaɗin sai su fake sawa'un abu mai kyau ne za a yi asasu nishaɗin ko mara kyau ne su dai sun samu inda hankalinsu zai kwanta shikenan saboda ba samu wannan kofar wajen iyayensu ba wallahu musta'an kaga ko idan har ya zamana an ce ma mai ilimi kar ka yi girman kai to ina kuma ga mai dukiya ina ga mai kuɗi bai kamata kuɗi ya sa mutum ya ji cewa shi babba bane domin shi kuɗi darajarsa a wajen Allah ta kasa ta yi kaɗan shi yasa har wanda yake cewa Allah uku ne Allah yana ba shi kuɗi saboda kuɗi ba komai bane a wajen Allah kuɗi ba komai bane a gun Allah daga in Allah ya ba mu mutum kuɗi to kada ji cewa fa shi babba ne shi ya kai wani ne shi mai daraja ne a wajen Allah shi yasa Allah ya ba shi la dukiya ba alama ce ta mutum mai daraja ba kamar yadda rashinta ba alama ce ta mutum mara daraja ba Allah ya samu na fahimta saboda haka ita dukiya Allah yana ba da ita ne ga wanda ya ga dama domin ya jarraba shi wannan shi ne amma alamar cewa Allah ya bani kuɗi na fi kowa daraja wannan tunani ne irin na fir'auna tunani ne irin na fir'auna to in ya zama wanda Allah ya bashi ilimin addini aka ce in kai girman kai Allah zai wulakanta kai kaskantar da kai to ina kuma ga wanda Allah ya bashi kuɗi to shi yasa malam yace shi alfakaru ana yin shi ne bil da magana wani zai kalli wani yace sai in sa a wulakanta mun kai ba so musulmi ya zama mai irin wannan yace kalle ni ka gani motar gidanmu guda ɗaya tana iya sayan gidanku da abin da ke ciki Allah baya son haka Allah ba shi san mutum mai alfahari duk wanda ya fahimci rayuwa ya fahimci addini baya alfahari saboda ita rayuwa wa tilkal ayyamu nudawilu ha bainan nas ita rayuwa Allah yana jujjuya ta ne tsakanin mutane da yawa yawa an samu masu kuɗi sun talauce marasa kuɗi sun yi kuɗi da yawa hmm. saboda ba a yi alkawari da mai kuɗi cewa kuɗin zai dawwama ba shi ko talaka Allah bai yi alkawari da shi cewa talaucin zai dawwama tattare da shi ba Allah ka samu dace malam yace wa in zada ala zalika an yastaqila ala al-akharina wa yaqulu madha antum indi malam yace wani ma zai kara akan haka ya dinga cewa shi babba ne akan mutane sai ya dinga ce musu ku a wajena waye ku me darajar ku me matsayin ku me kuke da shi in an kwatanta ku da ni me kuke da shi fa yakunu hadha fihi baghyun wastiqalatun al khalq to sai zamana akwai wuce iyaka da kuma jin girma da jin isa akan sauran halittu wal khuyala'u takunu bil af'al malan yace khuyala'u girman kai wannan ana yi ne ta hanyar tafiya yatakhayalu fi mashihi yana alfahari da fariya a tafiyarsa wa fi wajihi da fuskansa wa fi raf'i ra'sihi wa raqabatihi idza masha da yadda yake daga kansa da daga da wuyarsa idan yana tafiya ka annahu wasala ila sama kai ka ce zai haura sama ne yana daga kai yana daga wuyarsa saboda ma kar ma mutane su ganshi mm shi yasa zaka ga wani yanzu saboda shi bayi ma san mutane su dinga masa sallama saboda haka in yayi mota shi kenan sai mata tinted glass ya rufe ta baka kirin mutane ma ba za ma su gan shi ballanta nasu daga masa hannu saboda girman kai da jin ya kai da jin ya isa Allahu akbar jin ya kai jin ya isa to matsalar ita ce shi mai girman kai baya gane cewa shi ba kowa bane sai an je ranar alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah zai tashe su girman su bai wuce kaman kwayan zarra ba za a matse girman nasu saboda a nuna musu cewa ko ba kowa bane kai ba kowa bane mm. sayyidina Umar Allah ya kare da a gare shi ya ga wani ɗansa ya tara gashi an gyara gashi ana tafiya an sha ado ana ana kasaita ya kira shi ya ce kai ji kake ka kai yana ce wannan gashin da ka tara ne kayi kwalliya kake jin ka kai ya kira wanzan ya ce masa yi masa salkwabo kwashe gashin duka ba shi kenan ba ba da gashin da kake jin ka isa ba ka kai ya ce haba ɗan adam me yana naka na girman kai bayan kai matacce ne kake rayuwa cikin matattu kake tafiya akan kasan da matattu ke kwance a ciki cikin ka fal kazanta to kai me naka na girman kai asalin ka ma kazanta ce ruwan kazanta ruwan mani wanda ruwan kwata ma ya fi shi daraja a wajen mutane inda yanzu wani zai zo yana tafiya a ce malam ya naga kwata a jikinka sai kalla ya ce watakila na je wucewa ne wani ya fantsama mun ya je wanke amma wani na tafiya a ce malam ya naga mani a jikinka ya zai ji wanne ya fi masa sauki da a ce an kwata a jikinsa da a ce an ga wannan ruwan a jikin shi to dan adam kai naka na mai na girman kai kuma dan adam naka na mai na girman kai ka gama rayuwa a duniyan duka duka a baka shekara 100 ka gama shikenan duka a baka shekara 100 ka gama Allah ya kiyaye wallahu azza wa jalla wabbakaha min hadha fi'lahu Allah madaukakin sarki ya soki aikin wannan mutumin faƙala Allah ya ce wala tamshi fil ardi maraha Allah ya ce karka yi tafiya a bayan ƙasa kana ƙasaita kana girman kai kana faɗin rai kana ɗaga allon kafaɗa Allah ya ce innaka lan takhriqal arda duk yadda kake jin kakin kana ɗaga allon kafaɗa ba za ka iya huda ƙasa ba walan tablughal jibala tula duk yadda kake ɗaga kafaɗanka ba za ka kai dutse tsayi ba ba za ka kai dutse tsayi ba malam ya ce falwajib abinda yake wajibi ga mutum an ya kuna mutawadi'an fil qawli wal fi'l ya zama yana mai tawadu'u a cikin maganganunsa da kuma ayyukansa la tuthni ala nafsika bi sifatikal hamida karka tashi kana yabon kanka kana jinjina ma kanka wai kana da wasu siffofi abin yabo karka yadda kai haka illa haithu da'at ad-daruratu aw al-hajatu ila zalika sai illa lura mai karfi ko bukata ta kai zuwa ga haka ka qaul ibn ka qaul ibn mas'ud radiyallahu an kamar magana abdullahi dan mas'udin da yake cewa law law alima ahadan huwa a'lamu minni bi kitabillah tablughuhu al-iblu la rakibtu ilayhi yace law a'lamu ahadan inda na san wani mutum huwa a'lamu minni bi kitabillah a wannan lokacin wanda ya fi ni sanin littafin Allah tablughuhul ibl inda ya raƙumi zai iya isa inda yake la rakabtu ilaihi da na haura raƙumin nan na isa zuwa gare shi fa innahu radiyallahu anhu qasada bidhalika amrayni abinda yake nufi abubuwa guda biyu na farko al'awwal na farko hathun nasi ala ta'allumi kitabillahi ta'ala kwadaitar da mutane akan koyon littafin Allah abu na biyu da'watuhum litalaqi anhu shine kira mutane cewa su zo su koyi karatu daga wajensa saboda Allah ya bashi amma mutum ya tashi yana yaban kansa mutum mai da'awa ya hau kujelan karatu ko mimbarin karatu yana yaban kansa yana jinjina ma kansa cewa shi ne wane an buga da shi an bar shi an yi wane ne wannan ba karantarwar manzan Allah bace ba sallallahu alaihi wa sallama ba bukatar haka in kana da wata siffa ta yabo ta jinjina bari wasu su faɗi kar kuma ya zama aikin da kake yi kana yi ne don wasu su yaba maka jin cewa kai babba ne kai wani ne aikin banza ne ba za ka gane kai babba ba ne sai ka ganka aljanna tukunna ka ganka cin illi yuna to anan ne kake gane kai babba ne amma duk girman ka nan duniya girman banza ne tunda zaka isa kasa zaka shiga kasa to ina girman yake yanzu kalli mutum mutum zai sayo mota ya gina babban gida gidan sama ya dinga mu'amala da manya-manyan kayan sawa manya-manyan shaddoji amma duka-duka in ya gama tarawa gaba daya ran da aka zari ransa iyaka sansa a cikin wannan dukiyar da ya tara shine likafani iyaka san shi kenan annabi sallallahu alaihi wasallama kuma yana cewa ya bunu adama mali mali mali annabi yana cewa dan adam yana cewa ni mai dukiya ne ina da dukiya kaza ina da dukiya kaza ina da dukiya kaza manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yace ya kai dan adam me kake da shi a dukiyarka wanda ya wuce abin da ka ci abin da ka ci ka cinye ko ka sadaukar da shi ka sadakar da shi wanda za ka je ka riski sakamakonsa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa iya ka san ka kenan wanda ka ci ka cinye ko wanda ka yi sadaka da shi iya rabon ka kenan sauran kuma da ka tara fa da ka tafi ka barwa magada ne haka manzo Allah yake cewa yaqulul abdu mali mali mali bawa za ka je na cewa dukiyata dukiyata ni mai kuɗi ne ni mai kaza ne manzo Allah ya ce wa inna min malihi thalatha abin da yake da shi nashi a dukiyansa guda uku ma akala fa afna abin da ya ci ya cinye ya kare iya kasansa kenan aula bisa fa abla ko kuma ya sa ya tsofantar da shi shikenan au a'ba fa aqna ko kuma ya ɗauka ya bayar da wannan dukiyar wanda ya bayar din nan kuma ya yi makansa tanadi ne yana jiransa a can ya ce wa masuwa zaka abinda ya yi saura koma bayan wa'annan guda uku fahuwa zaribin wa tariku hulil waris zai tafi da ya bar wa magada kana ciro yana abu guda uku wanda ka ci kasa kai sarka sauran zaka tafi ne ka bar wa magada domin gidan da ka gina ma ai ba tafiya za ka yi da shi ba bar musu za ka yi za ka bar musu ne motar a nan za ka bar musu kuma duk a gama zagayen a je ka zagaya duk inda ake kai mai kudi makabata ka je ka bincika ka ga wani mai kudi ne 'ya'yansa da iyalansa suka yadda babban jib ɗinsa aka sa gawansa a ciki aka yi su makabata babu babu ba za su yadda ba ba za su yadda ba akwai matan da da yawa ma idan mijin ya mutu da daddare ba su yadda a kawo musu shi cikin falonsu saboda zai bata mata falo tana cewa wai warin gawa baya wankuwa saboda haka sai dai a kai shi can bakin bayan gida a ajiye shi ka gama tara musu dukiya saboda haka da an je an binne shi kafin a dawo saboda a nuna maka ma kai ba kowa ba ne kawai abin da za ka yi shine yanzu ka tsaya ka tanadar makanka gyara makanka lahira amma yanzu yadda mutuwa ma aka mai da shi biki wanda suka je binne ka makabarta kafin su dawo mata sun daura tukunya nan ba ashirin a gida kan su dawo an daura tukunya wani dan uwanka wanka babbanka mai kuɗi da ya share kai banza da kai kafin su dawo da kai ka ya kawo musu buhun shinkafa da jarkan manja da kwalin magi ma'ana tun da kai ka mutu su za su ci shinkafansu eh to kaga shi ya kamata mutum ya tsaya ya tanadi ma kansa ba wallahi mutum ya yi tanadi ma kansa saboda galibi yanzu barin gaya muku wani abu in mutum ya mutu ma mafiya yawa in ana tafiya makabata ma wallahi wanda za su kai shi ba taɗin nema masa gafara suke yi ba a'a wani ne dama ya jima yana so ya gamu da wannan akan harkan kasuwa sai suka gamu a motan gawa wallahi taɗin kasuwansu suke yi mana yanzu kai da ka mutu uhu ya rage naka yanzu dai za mu je mu binne ka ya kuma mu dawo mu ci gaba da kasuwanmu kaga mutane mutane ana binne gawa amma mutum ya dauki waya ya koma gefe yana chatting wani ma damuwarsa shine a matsa masa ya samu inda zai dauki hoton kabarin saboda ya posting saboda ya posting yanzu lokaci ya kai lokaci da mutane sun lalace ta yadda gawa ma a makara zaka ga hotunan mutane suna yawo a facebook ko a wani kafa an sa gawan nan sai mutum ya zo ya zauna sai ya style sai ya dauke shi hoto a jikin gawa ko ya dauki waya yana selfie tashi nan ya samu background gawa ta zama masa background da daukan hoto wanda watakila wannan gawar jiya tare suke tare suke cin abinci su shaka tare suke yawo su yi kaza su yi kaza sai kuma babu shi ashe dan adam fa bai kamata ya zama mai girman kai ba asalin ka fa kasa ne kasa kuma ta taba kayanka zuwa kake ka wanke asalin ka wankewa kake baka so ya taba jikinka baka so ya taba jikinka to kai kuma me yana ka da girman kai Allah ya kiyaye malam yace wal insanu dhu sifatil hamidati la yadhunnu anna an-nasa takhfa alaihim khisaluhu abadan mutum wanda yake da siffofi na girmamawa ababen yabo kar ya taba tsammani cewa wai ɗabi'unsa za su ɓuya wa mutane sawa'an zakara halin nasi aula amlam yadhkurha ko ya faɗa ko bai faɗa ba bal innar rajula idza sara yu'addidu sifatihi alhamidati amama an-nasi saqata min a'yunihim idan mutum ya zauna ya tsaya yana lissafo siffofinsa shine wani shine wani a gaban mutane to sai darajarsa ta zube akan idonsu fahdar hadal am malam yace don haka ka guji wannan abu karka yadda ka zo ka tsaya kana lissafa kai ne wani kai ne wani kai ne wani ka ji maranka cewa kai ba kowa bane ka ji maranka cewa kai ba kowa bane to saboda haka kar mutum ya zama mai alfahari kar mutum ya zama mai girman kai kar mutum ya zama mai jin cewa shi shine wani shi ya kai shi ya isa ba wanda ya kai ba wanda ya isa Allah ne kadai ya kai Allah ne kadai ya isa in dai kai ba Allah bane baka kai ba baka isa ba Allah shine kadai ya kai Allah shine kadai ya isa saboda haka ana so mutum ya zama mai tawadu'u illa iyaka akwai tawadu'u akwai kuma wulakantar da kai eh akwai girman kai akwai kuma girmama kai tawadu'u shine kai a ranka ka ji maranka cewa kai ba kowa bane amma wulakantar da kai shine kai ka dauki kanka ka kai kanka inda za a wulakanta ka ko kuma inda ka san kana da ikon ka ja girmanka amma ka zub da girmanka wannan wulakantar da kai kenan girman kai jin shine jin cewa ka kai amma girmama kai shine ka mutunta kanka ka girmama kanka kar ka yadda da wulakanci duk inda ka gane cewa wane aikinsa wulakanta mutane ne to babu kai babu shi ba kai ba shi domin dan adam bayi da abin da zai baka da har za ka kaskantar da kanka ka wulakantar da kanka a gaban shi bayi da shi bayi da shi ko da kuwa kaga arziki ya biyo ta hannunsa to daga wajen Allah ya zo shi sila ne in bai bayar ma Allah zai daga daga wajen sai kawo ta wata hanya din Allah ya riga ya rubuta cewa wane sai ya samu kaza ba yadda aka iya babu yadda aka iya amma mutum baya wulakantar da kansa saboda za a bashi wani abun duniya wanda bai taka kara ya karya ba Allah shi ke bayarwa shi ne ake kaskantar da kai a wulakantar da kai a gabansa ka nuna cewa kai ba kowa ba ne wallahi da yawa yawan mutane inda suna zama su kaskantar da kansu su yi istikani a gaban ubangiji su nuna su ba kowa ba ne a gaban allah irin yadda suke a gaban 'yan uwansu mutane wallahi da matsalolinsu da yawa sun kawo matsalolinsu da yawa da sun kawo wa ya sa cajin don saboda haka mutum yana kaskantar da kansa ne a gaban Allah amma ba a gaban bayin Allah ba su mutane bayin Allah ba za su iya maka komai ba Allah shi ke bayarwa Allah kuma shi ke hanawa daga kar mutum ya je ya wulakantar da kansa kar mutum ya kaskantar da kansa a annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibrin duk wanda a zuciyarsa akwai daidai kwayar komayya na girman kai ba zai shiga aljanna ba wanda daga cikin sahabbai yace ya rasulullah ar-rajulu yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan yace ya manzo Allah mutum yakan so ya sa kaya mai kyau ya sa takalmi mai kyau yakan so ya yi kwalliya ya fito fes ya sa shadda mai kyau ya sa hula mai kyau ya sa atamfa mai kyau da lace mai kyau wannan shi girman kai ne manzo Allah sai ya ce a'a inna Allah jamilun yuhibbul jamal Allah kyakkyawa ne yana son kyau Allah kyakkyawa ne yana son kyau Allah yana son mutum ya ga Allah yana son ya ga mutum ya sa kaya ya fito ya yi kyau Allah yana son haka kisa ibnu usaimin yace ma daga cikin ya ayyuha allazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida daga cikin qawlan sadida maganan da zaka faɗi ka samu lada shine kaga wani ya sha ado ka ce ka wani gaskiya hulan nan tayi maka kyau wani yadin nan yayi maka kyau ka wacce a tamfar nan tayi miki kyau yace wannan Allah yana baka lada akai amma musulunci baya son idan mutum musamman dama mata ne masu wannan ɗabi'a wani sai ya gama zuwa kasuwa yana ganin ya gama kure zaɓinsa ya zaɓo kala ya ce kai ya baka ɗauko wannan kalan ba wannan babu kyau babu kyau ko kuma a ce ka gaskiya wacce an cuce ki wannan a tamfara ka sayar miki a dubu sha biyar ashe ma ke wawu ya ce baki iya zaɓe ba wannan babu kyau babu kyau wata mara a ce ki ɗauka ki mayar masa ki ce ya baki kudinki in aka je ya ce ba zai bada kudin ba yayi daidai saboda manzo Allah ya faɗa mana cewa masu saye da sayarwa suna da zaɓi ko a fasa ko a cigaba matukan ba su rabu ba in dai har sun rabu to shikenan yawa shi ko abin da ya ce akan tariba ne manzo Allah kuma ya ce ku bar mutane da wautansu Allah ya azulta wasu da wasu shikenan mm me yiwa in wannan gaula ce ita ya ci riban dubu biyar a kanta ran da wata mai wayo ta zo kuma da kyare ci riban ɗari uku to shi kenan ya ɗaku ɗauko daga can ya cika ba shi kenan ba shi kenan saboda haka mutum ana so ya zama mai siffa ta tawadu'u da jin cewa shi ba kowa ba ne da jin cewa shi bai kai ba malam ya ce walbaghiyu zalunci kuma shine al'udwanu alal ghair shine wuce iyaka akan wani wa muwaqi'uhu thalathatun bayyana har rasulu sallallahu alaihi wa sallam fi qawlihi inda ake samun wuce iyaka da zalunci kuma abubuwa ne guda uku annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani yace inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun manzo Allah yace jininku da dukiyoyinku da mutuncinku haramun ne akan ku haramun ne wani ya taba dukiyar wani ba tare da haƙƙi ba haramun ne wani ya taba jinin wani ba tare da haƙƙi ba haramun ne wani ya taba mutuncin wani ba tare da haƙƙi ba fal baghyu 'alal khalqi yakunu fil amwali wad dima'i wal a'rad wuce iyaka da ketare haddi da zalunci game da mutane yana zama ne ko akan dukiyoyinsu ko kuma akan jinin nakinsu ko kuma akan mutuncinsu karka taba dukiyar wani karka taba jinin wani karka ci mutuncin wani musamman akan abin da ya shafi cin mutuncin mutum musulmi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce riba tana da kofofi guda saba'in mafi karancin kofa ta riba shine in ka dawo babin zina a ce mutum ya yi zina da mahaifiyarsa kaga dai a zina ita ce sama amma a riba ita ce can ƙasa sai ce mafi girman kofa ta riba kuma shine mutum ya dinga sake harshensa wajen cin mutuncin ɗan uwansa kenan ana so fa a nuna maka in mutum ya yi zina da mahaifiyarsa wannan kuma ya ci mutuncin ɗan uwansa to tazarar laifin da ke tsakaninsu sai mai zina da mahaifiyarsa ya yi sau saba'in kafin ya kawo laifin wannan sai mutum ya yi zina da mahaifiyarsa sau saba'in kafin laifinsa zai kamo laifin mutum ɗaya da ya zauna ya ci mutuncin ɗan uwansa amma yanzu shi yasa malam wahid bin abdulsalam bali ya littafi sunan littafin ya ce fakihatul majalis eh kayan marmarin majalisa kenan ta nan ake zama ta nan ne majalisa yake daɗi in ba a ci mutunci ba to zaman majalisa baya daɗi sai an zagi wani sai an soki wani an yi ma wani kage a nan ne ake ganin zaman majalisa ya yi daɗi ina aka soki wani ko aka ci mutuncin wani aka yi ma wani kage wani shi yanzu yana zaune a bakin titi ne iya abin da yake yi a bakin titi shine in wannan ya wuce ya ce ina ya samo kuɗi in wancan ya zo wucewa ya ce tsiyancin haram kenan da yana da shi gashi yanzu ya tsiyaci eh shi wannan da ya samo ya samo ta haram shi wannan da ya tsiyace dama cin haram ne yasa ya tsiyace to kai kuma da har yanzu baka samu ba kai kuma me sunanka kai me kai saboda an zo na ana gulman mutane me aka yi wani ya samu kuɗi musamman mutanen da suke da alaka da addini su da masu mutane a tsarin su sun fi rubuta musu talauci abinda ake so shine duk wani mai addini ya rayu a talaka ya mutu a talaka ce sa da cewa ke kar a ba mu ustazai aure saboda ba su da kuɗi amma yanzu kuma wanda suke cewa kashe wannan wayan da cewa ke ustazai in sun zo karku ba su aure saboda ba su da kuɗi amma yanzu kuma masu cewa kara ba mu ustazai aure ba su da kuɗi kuma su ne masu zagin ustazai sun dawo 'yan duniya saboda suna neman kuɗi akwai wani mai kuɗi a nan a garin nan da ya ce min malam na ji wani kilip ɗinka kace ma ustazai su ma su tashi su shiga kasuwa wasu ya ce min wai to in ustazai suka shiga kasuwa wa zai koyar da 'ya'yanmu saboda haka shi abin da yake so shine ustazai su zauna a talauci suke ci gaba da koyar da 'ya'yansu a wata ana ba shi dubu goma ko dubu uku ma a wata makarantar a ce masa to yanzu alhaji a cikin miliyoyin da ka mallaka tsakaninka da Allah cikin ustazan da suke koyar da 'ya'yanka mutum nawa ne ka taba daukan naira dubu ɗari ka bashi mutum nawa wa ka taba daukan naira dubu hamsin ka bashi akwai babu saboda haka shi abin da yake so ustazu ya ci gaba da zuwa gidansa yana koyar da 'ya'yansa sauran shinkafan da ya rage a tara masa in ya gama a wata a bashi dubu bakwai abin da yake so kenan ka ku gare rayuwa ba za ta tafi a haka ba yi ba za ta je a haka ba ustazu ya tsaya ya karantar da yara ya karantar da dalibai wannan abu ne mai kyau amma abin da ya fi masa mafi kyau shine kuma ya tashi ya nema na kai shine abu mafi kyau kenan domin in talauci ya yi yawa karantar da yaran ma ba zai yi ba karantar da yaran ba zai yi ba to ustazu ya fito bai karya ba ba kuma yana kuma tunani na dai je ya samu na rana to ya zai koyar da yara mai kyau ba dole da yaro ya danyi wani wuri-wuri aka yi karya mai kafan baya ba zuwa ita korafi ustazi ya yi ma yaro bulala 300 ya ba zai min 300 ba yunwa ta ci jikinsa ku kuma iyayensa kun ki ku gani to yanzu me yayi wuce a kaddan naku ai Allah shi kyauta saboda haka cin mutuncin mutane abu ne wanda yake wanda yake a haramun ne addinin musulunci ya ya haramta shi kuma wajibi ne ga dukkanin musulmi wanda yake fatan haduwa da Allah lami lafiya ya yi kokari ya kiyaye to ina ga mu tsaya anan Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu sake tashi daga kan albaghyu sai mu karasa abin da ya rage a shi wannan babu insha Allah ta'ala abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kure Allah shi yafe mana wa sallallahu wa sallim mubarak ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala muhammadin وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آمين